ga watan uku watan safar kenan watan rabi'ul awwal kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 23 ga watan tara a gregorian kalanda 2023 wannan shine kaset ɗinmu na 74 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan falalan la ilaha illallah wanda wannan babi shine babi na ƙarshe a wannan littafi kuma shine babin da ya fi kowanne babi muhimmanci da girma a cikin wannan littafi saboda yana magana akan samarat allati tuqta'u min hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah Abdullahi wannan fanka mai karan nan ku kashe mana ita da Allah a samarat allati tuqta'u min hadhihi al-kalima kalimatu la ilaha illa Allah wato 'ya'yan itatuwa masu zaki da ake balla daga wannan kalma ta la ilaha illa Allah mun koro karatu da bayanai a malam ya ce wa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallama a haditha kathiratin a hafisa kathiratin fadla la ilaha illallah a wa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallama fi a haditha kathiratin fadla la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisai masu yawa wanda yake bayanin falala da alherin wannan kalma ta la ilaha illallah wa fadla zikiri biha da kuma falalar ambaton Allah da la ilaha illallah duk zikirin da za ka yi da ambaton Allah da za ka yi to idan akwai la ilaha illallah a ciki yakan ɗauki salo yakan ɗauki ma'ana sama da kowanne irin ainihin wato salo da kowanne irin ma'ana ma'ata haƙiƙiha tare da bayyanar da ko tabbatar da wannan kalma ɗin wasu fiha tare da gaskata wannan kalma ɗin wal ikhlasi tare da yin ta saboda Allah ma'al mahabbati laha tare da son wannan kalma wa muwalati ahliha da kuma jibintar lamarin ma'abotanta musulmai 'yan uwanka wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da wannan kalma ta la ilaha illallah na fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani na falalar wannan kalma da falalar ambatonta da kuma tabbatar da ita a matsayin kalmar da tafi kowace daraja da kuma gaskiya da si saboda Allah da ƙaunarta da kuma jubintar lamarin ma'abotanta malam ya ce wa bayyanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anna la ilaha illallahu awwalul wajibati kuma annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana mana cewa wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce farkon abin da aka wajabta wa bayi aka wajabta wa mutane su riƙe ta kuma su yi aiki da ita duk abin da aka turo ka a duniya in ka sake wannan kalmar ta kubuce to kana tafiya ne a cikin kwazazzabo mai kaya da ramuka da kuma gurin hallaka in dai babu wannan kalmar ko me kake tafiya a kan shi duk abin da ka riƙe in dai ka saki wannan kalmar to ka saki reshe ne ka kama ganye kai ganyen ma baka kama ba ka kama iska an gane ku ai wanda ya riƙe ganye akwai yiwuwar ya iya kubuta ku to wanda ya kama iska fa aga shi ka babu kubuta an gane malam yace faqad akhraja shaykhani من رواية ابن عباس رضي الله عنه حقيقة بخاري ده مسلم سر رويته ده رواية عبد الله دان عباس الله يحد أمر دان عباس أجنة الفردوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن lokacin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya tura Mu'azu dan Jabar zuwa garin Yaman qala lahu annabi sai ce wa Mu'azu innaka ta'ati qauman min ahli alkitab kai ka sani za ka je wa wasu mutane ne ahalul kitabi falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah to shawarar da zan baka farkon abin da zaka kira su su yarda su yi imani su amince da shi shine ka kira su su yarda da la ilaha illallah an gane magana da kyau ku daga lokacin da mutum ya ƙi yarda da la ilaha illallah to garinsa ya ɓare kuma ba zai kwasu ba an gane kuma wallahi ina faɗa mana ba fa imanin da la ilaha illallah irin imanin mutanen banza ba mutum yana la ilaha illallah yana zuwa gidajen bokaye kuma wai shi a hakan yana so ya je lahira Allah ya sa shi a aljanna mutum yana la ilaha illallah yana sufa yana yi wa shehunai sujuda mutum yana la ilaha illallah yana cewa su gausi su ne da lahira ina fata kuna fahimtar magana mutum yana la ilaha illallah yana cewa salatul fati ta fi ƙur'ani sau dubu saba'in ko yana cewa ta fi salatul ibrahimiyya ko kaza ko kaza mutum yana la ilaha illallah yana da irin waɗannan aƙidojin wallahi kar su yaudare ku ina mai tabbatar muku waɗannan akan ɓata suke wallahi dole ne la ilaha illallah ka ta tabbatar maka da kaɗaituwar Allah in dai la ilaha illallah ka ba ta tabbatar maka da Allah ne ƙololuwa ba kana ganin akwai wani abin da yake gaban abin Allah na rantse da Allah Allah bai karɓi la ilaha illallah ka ba kuma in ka je lahira wallahi in ka shiga wuta ba za ka fita ba saboda ka karka ruɗi kanka wai daga an taɓa ko ya ta mu musulmi ne ai mu muna la ilaha illallah ka san haka ake rudan mutane a'a da ka rike la ilaha illallah wannan irin riko kai mata wannan matsayi take da shi a gurinka Allah da aka ce ma'anar la ilaha illallah shine a kadaita shi da bauta to kai yaya ka rike shi Qur'anin da ya zo da la ilaha illallah meye matsayinsa shin akwai abin da ya fi shi mutunci a gurinka ka kuma ƙur'anin nan shi ya zo da la ilaha illallah annabin da ya zo da la ilaha illallah kana da wani ƙato da ya fi manzan Allah wanda ka gabatar da shi akan manzan Allah jama'a kun fahimci maganar da ke ku in har kana da wani gardi da ka gabatar da shi shine sama da manzan Allah na rantsi da Allah wannan la ilaha illallah in zaka kwan dubu kana faɗarta ba za ta ma amfani a lahira ba so ba wai ka furta ta ko ka faɗe ta a baki ba ko kuma ya zamto kana yawan furta ta ko kana yawan ambata ta ko kana tinkahon kai musulmi ne masha Allah tabarakallah haka ake bukata duk musulmi yayi tinkaho da musulunci أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كي تنقاه كي مسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كي تنقاه كي مسلمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بصالحين كي تنقاه كي مسلمين أما تكاننك دا الله تنقاه أنك إيا باكيني كوي دا أنت باكا كتي أيو لا إله إلا الله أيو لك لا إله إلا الله كل لك لا إله إلا الله وانا إل ركو كل لك لا إله إلا الله وانا إل ركو وانا إل قدري كيمتا وانا إل ركو كيمتا وانا إل مطعي تكده هي أزوتي ركا akwai abubuwan da kake gabatarwa a kanta sama da waɗannan abubuwa jama'a kun fahimci maganar da ke ku so kullum in an zo an ce la ilaha illallah la ilaha illallah gaskiya ne la ilaha illallah ba wani wanda ya cancanta abotawa sai Allah amma wannan irin riko kaiwa kalmar wannan irin sharuɗa wannan irin dokoki wannan irin tsari wane irin kallo wane irin matsayi kake bata to a nan ne za a gane lalle la ilaha illallahun ka da gaske kake yi amma in ba haka ba ai akwai mutane da yawa da suke furta la ilaha illallah amma da zukatansu da gaɓoɓinsu ya tabbatar maka da cewa wasu ayyukan da suke shirka suke yi haka ne ko ba haka ba amma ban ka buɗu baki ka ce musu ko musulmi ne su ce garari ya garau kuma su ce ma ma wala Allah musuluncin su ma ya fi naka inganci wal islamu minhum bari alhalin musulunci babu shi babu su don haka annabi ya ce mu'azu abinda za ka kira su na farko su yarda babu abin bauta da tantanta sai Allah yarda da wannan shine matakin farko na alaƙar su da ubangiji duk alaƙar da suka kulla da Allah in dai ba wannan to alaƙar tsinkakkiya ce karyayya ce ballalliya ce ba za ta kai su zuwa ga Allah ba don haka shi yasa Allah ya ce wa man ya'tasim billahi ya ce faƙadu hudiya ila siratin mustaƙin ko wa man ya atasin billah wanda ya yi riko da Allah eh me ma'ana ya riko da Allah ne ya rike la ilaha illallah faƙadu hudiya Allah ya ce wannan tuna an riga an shiryar da shi ila siratin mustaƙima zuwa ga hanya mai kakkiya a wani guri ya ce faƙadistan saka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wanda ya rike la ilaha illallah ya rike Allah faƙadistan saka bil urwatil wuthqa ya yi riko da igiya mai ƙarfi malaman tafsiri dewa idan ka je wannan ayar za ka ji suna ce maka ma'anar al'urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah igiyar Allah mai ƙarfi wanda ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah tsinkewa ta shine ka ji ka a cikin aljanna don ba ka da wata damuwa da ubangijinka don ka riƙe ta shine faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisama laha Allah ya ce wallahu sami'un ali yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa dhirwatu sanamil islami wa amudihi kololuwar kan musulunci da kuma ginshikinsa shine menene la ilaha illallah wa dhirwatu sanamihi la ilaha illallah kololuwa tuƙulluma hasumiya na fata an fahimta can kololuwar musulunci ita ce la ilaha illallah daga an ce babu la ilaha illallah to an rushe musulunci gaba daya wa fi riwayatin a wata ruwaya annabi ya ce wa ma'azu an yi wahidullaha su ta Allah su riƙe la ilaha illallah qala shaykhul islam rahimahullah وقد علم باضطرار من من دين الرسول صلى الله عليه وسلم akwai abin da yake ma'alumin min addini ne bi darura dole ne sai an san shi a larurar musulunci bai yiwuwa musuluncin ka ya zauna sai da wannan ibnu taymiya yace to an san la ilaha illallah ita ce wanda aka santa ita ce asalin tushen addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummatu kuma al'ummar musulmi kaf idan malamai fa suka ce idan irin ibnu taimiyya ko ibnu ibnu hajar ko wanda daga cikin manyan malamai ko ibnu alqayyim suka ce wa qad ittafaqa alaihi al'ummatu al'umma ta haɗu ta yi ittifaƙi to ba fa yana nufin ni da kai a nan wanda ba a san labarinmu ba a cikin addinin musulunci kawai dai muna addini ne Allah ya karba mana abin da muke yi a'a ana maganar malaman da suke shiga su fita su kai mari su kai goro su ba da fatawa su buga a buga da su a musulunci sun yi rubuce-rubuce sun yi kaza duk duniyar musulunci ta san da su idan ma aka cire abubuwan da suka rubuta to akwai yiwuwar a cire wasu abubuwa na musulunci gaba daya to irin waɗannan malaman ake magana amma malam zake saboda malamanmu na sunna suna da tawadu'u maimakon su ce wa qad tafaqat alaihi ulama'u ko ashiyuhu ko alghuyufu ghaufi a ba za su ce haka ba sai su ce al'ummatu sai su narkar da malaman a cikin sauran al'umma su nuna su ma duk ɗaya ne da sauran mutane ba wani abu bane tawabu'u ne da kankan da kai amma kai kanka ka san ai baka yi saka hada kanka da ibnu taymiyyah al-harrani ba ko ba za ka hada kanka da ibnu hajar al-asqalani ba ko ba za ka hada kanka da al-imam al-qurtubi abul ansari ba ai ko na fata an fahimta to amma idan malaman mu suka zo maimakon su ware su su musu wani take dan a gane su daban ne a cikin mu'a'a sai su ce al'ummatu al'ummar musulmi su narkar da su cikin irina da irinka in kana so ka duwa shi har ya wuce gona da iri to ka tafi can idan aka ɗauko wani malami ana wasa hina rantsi da Allah za ka ɗauka mala'ika jibrilu ne shi Allah wallahi shine kaza shine kaza waye kaza yayi kaza ka bari Allah ya san aikinka don wani ya wasa ka aikin banza ne in dai ba washi ne daga gurin wa ba Allah na rantsi da Allah aikin banza ne washi shine Allah ya wasa ka yabo shine Allah ya yabe ka yasa a sunna ko yabanka aka yi annabi ya ce ka yi addu'a don wannan yaban na mutane ba zai tsiratar da kai a gurin Allah ba in kai a gurin Allah ba haka kake ba ban gane ko kun fahimta ba to mutum mai imani mutumin da yake so ya gama lafiya ya bin mutane baya ruɗin shi to shi yasa za ka ga hatta malaman mu za ka ga idan an zo ana yaban su za ka ga ba sa so su kansu malamai in sun zo ba sa irin yi musu wannan yaban sun san ba sa so he su narkar da su cikin gama garin jama'a gama garin mutane gaba daya amma Allah ya san su suwaye haka ne ko ba haka ba kuma duk mai hankali da ilimi ya san matsayinsu a addinin musulunci jama'a kun gane magana da kyau ko to Allah muna roƙonka Allah ka karɓe mu a matsayin manya ko da a gurin mutane mu ba manya ba ne ya Allah duk yadda wani zai gan mu manya ko ya gan mu mun iya ko ya gan mu abin in dai a gurinka ba haka muke ba to Allah ka raba mu da jiji da kai da wannan ganin da ake mana a duniyance. Allah ka sa a gurinka mun wuce tunanin mutane ya Allah wannan shine kawai fatan da za ka yi ta yi amma wallahi duk wani wanda zai ganka ai kayi kaza ai ka iya kaza ai kana kokarin duk wannan kare ruɗe ka ka tsaya ka yi gyara alakar ka da Allah ta yadda in ka je gaban Allah ka wuce wannan matsayin da mutane suke kallon ka to shine kayi rabu wallahi Allah ka sa mu rabon duniya da lahira to yake cewa qad ittafaqa alaihi al-ummatu wattafaqat alaihi al-ummat kuma malamai sun hadu akan anna aslal islami cewa lallai tushen musulunci asalinsa wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu kuma asalin farkon abin da aka umarci halittu su yi musulmi shahadatu Allah ilaha illallah wannan shine farkon abin da ake bukata wallahi ko menene kake da shi kowanne matsayi kake da shi in dai la ilaha illallah ka samu tasgaro wallahi garin ka ya bare mara lamari ya ɓaci al'amari ya wargaji da haka ka nemo hanyoyi na gyara wannan kalma da tsaftace ta da inganta ta a zuciyarka da ayyukanka karatuttukan da duk muka yi a bayan nan wallahi duk waɗannan jawaban muka yi ka yi ƙoƙari ka nemi waɗannan kasusuwa su zamanto abin sauraron ka wallahi ka yi ƙoƙari ka same su su zama abin sauraronka na rantse da Allah ina kuma rantsuwar da babu ka fara a kanta idan ka riƙe waɗannan abubuwan da aka faɗa dangane da wannan kalma ko da kana da wasu matsaloli tsakaninka da ubangiji ina mai rantsuwa maka da Allah daga ƙarshe za ka shiga aljanna insha Allah ta'ala wallahi tallahi da izinin Allah za ka shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna amma duk abin da kuma ka riƙe na addini in dai babu wannan tattare da kai ko me ka taka kowanne matsayi kake da shi in dai wannan ya samu matsala in dai baka da wannan a zuciyarka ina mai rantsuwa maka da Allah zaka shiga wuta kuma in ka shiga ba za ka fita ba wallahi saboda wannan shine addini wallahi tallahi wannan kalmar ita ne asalin addini yasa wani sahabi ya zo ya tambayi annabi muhammadu ya ce me Allah ya ɗora min a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya masa rukunan musulunci da ya gama gaya mar sai ya ce masa idan ban ƙara komai akan wannan ba na koma ga Allah ina da wata matsala manzo Allah ya ce wallahi baka da matsala don haka idan dai ka yarda da waɗannan rukunai na musulunci kai imani da su ka nemi hudubar da malam daurawa ya jiya ka neme ta na ji hudubar tun daga farkon ta har ƙarshe ya yi magana akan abubuwan da suka zama wajibai akan musulmi karkai wasa da duk wajibin da Allah ya ɗora ma idan ka kula da wannan wajiban idan na filfili ba su zo ba ko ba su zo da yawa ba wallahi baka da matsala a gurin Allah amma duk na filfilin da ka yi in waɗannan wajiban babu su wallahi an ka je lahira wuta za ka shiga ban gane ko kun gane ba kai ta azumin litinin da alhamis in dai baka kula da ramadan ba wuta za ka shiga ban gane ko kun fahimta ba kai ta sallan na filfili na dare na kiyamun lail na waye in dai baka kula da waɗannan guda biyar da Allah ya wajabta ma ba wallahi wuta za ka shiga ban gane ko kun fahimta ba kai ta hajji da umara sau dubu in dai baka yi imani da su kuma ka je kai na hakika wanda Allah ya ɗora ma kwaya ɗayan nan ba duk hajjin da za ka yi da duk umarar da za ka yi wacce Allah ya damu da ita ita ce ta farilla da Allah ya ɗora ma da Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da umara tsakaninku da Allah ku yi ta yadda Allah ya ce ku yi ta yadda Allah zai karba to kana yin waɗannan guda biyun karɓaɓɓu sauran duka da kayi da karkai wallahi ɗaya ne ma'ana ba muna cewa yin su babu wata falala ba a'a muna magana akan wanda Allah ya wajabta ma su ne damuwar Allah ba sauran da za ka yi daga baya ba ban gane ko kun fahimta ba to ka dubi meye wajiban da Allah ya ɗora ma menene su ka kula da su to babban wajibai kuma daga cikin wajibabbin nan gaba ɗaya azumi ne sallah ne aikin hajji ne waye duka abin da ya fi komai wajabci shine wannan la ilaha illallah domin da ita ne sauran ma duk za su karbu inda za ka yi sauran ita baka yi ta ba na rantse da Allah Allah ba zai karba ba ban gane ko kun fahimta ba saboda haka yace wattafaqat alaihi al-ummatu anna aslal islami وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله farkon musulunci asalin addini da hakikanin abin da aka umarci mutane su yi shine shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma su yarda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne ina fata an gane sai malam yace fa bidhalika da wannan ne yasirul kafiru musliman da wannan kalman ne kafiri zai dawo menene musulmi wal aduwu waliyan da wannan kalman ne wanda da maƙiyinka ne ko sai ya dawo menene masoyinka kana ga idan mutum ya zo ya ce ya shiga musulunci kana ga yadda muke karɓar shi anan yana karɓar kalma za ka ji an yi kabbara ana murna ana jin daɗi saboda ya zama ɗan uwa wannan ya kawo kuɗi ya bashi wannan ya kawo riga ya bashi wannan ta kawo zani ta bata wannan ya ce bari mu nema masa aiki wannan ya ce bari mu sashi a shagon mu ya zamanto yaron shago ana so a mar gata saboda Allah ya masa babban gata shine ya shigo addini ba don wannan ba da idan muka gan shi a nan kowa yana taka tsantsan da me ya kawo shi nan gurin haka ne ko ba haka ba me ya kawo shi tunda shi ba namu bane to wannan duk ya isa ya nuna maka wato yadda musulunci yake musulunci da la ilaha illallah ita take sa ɗa ya guji uban shi saboda addininsu ba ɗaya ba sai dai kyautatawa na duniya Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma sai ce wa sahibuhuma fi dunya ma'arufa wata bi sabila man anaba ilayya da a ce iyayenka za su nemi jayayya da kai akan kamun shirka ka kauce wa la ilaha illallah Allah ya ce ni na faɗa ma karka yadda kai musu da'a karka kuskura ubanka ya saka kafirce wa Allah ko ubanka ya saka saba wa Allah ko uwarka ta saka saba wa Allah ina mai rantsuwa maka da Allah da ya busa mun numfashi wuta zaka shiga wallahi kuma in ka shiga ba ka fita ba an gane maganar da kyau ko fala huma Allah ya ce wa sahibihuma fi dunya ma'rufa amma fa a rayuwar duniya ka musu zamantakewa mai kyau in suga ya kare auno ka kai masa gida baba ga sugan kunu in gero ya kare auno ka kai mishi na fata an fahimci magana idan shinkafa ta ƙare sayo ka kai masa amma wana ka saba wa Allah sai ka ce baba nan kuma baka isa ba na gaba da kai yayi tsararo ai kun ji sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ayoyi suka sauka akan su irin la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu irin yadda suka guji iyayensu katakau saboda addini ya saba suna so su kafirce wa Allah su kuma suka ce ba zai yiwu ba suna so su saba wa Allah suka ce ba zai yiwu ba to ku lura abin guda biyu ne akwai yadda iyaye za su sa mutum ya kafirce wa Allah gaba ɗaya fita a musulunci to a nan duk inda za a buga da kai ka ce kana nan akan addinin annabi muhammadu su tsine ma su ce allah ya tsine ma allah ya kaza na rantse da to tsinuwar tsinan ne za ta kama ka ne na fata an fahimci magana duk wanda yake addinin annabi muhammadu ba tsinan ne bane jama'a to dan ya tsine maka za ta kama ka mutum ya ki musulunci kuma ya ce kai ma sai ka ki ba da za a yi ka bi shi kuma ku tsire da kai da shi duka kifewa za ku yi wallahi amma tsiranka shine ka saba mishi ka ba Allah to wannan daban akwai kuma wanda kuna cikin musuluncin da kai da shi uban sai kuma ya saka ka kai aikata wani abin da ya saba wa menene musulunci to nan ma daban kuma to a nan ne malamai suka ce to sai ka bi su a hankali tunda musulmi ne kai ba musulmi ne amma yanzu ya ɗauko wata ajandar da take da alaka da saba waye Allah sai ka lallaba shi baba eh wannan abin haramun ne Allah ya hana ni ubanka ba za ka ban biya bai ka ce to wallahi biyayya kan Allah ya ce muku biyayya amma duk abin da ya saba wa Allah Allah ya ce karmi muku biyayya akai ba ba a yi hakuri ba zan yi ba kai duk biyayya da duk ladabi da duk nasiha da duk yadda za ka yi ka isar masa da saƙo cewa wannan abin da yake so ya saka kafa baya cikin tsarin musulunci Allah bai yadda ka yi ba in ya fahimce ka farin lahi alhamdu wal minnatu idan ya kinan ma malamai suka ce ka yi fito na fito da hi wajen ka ga cewa ka kare mutuncin Allah da manzon shi kun gane magana da kyau ko ka yi fito na fito da shi ka ce baba ba zan yi ba wani ba za ka min biyayya ba ka ce ba zan yi ba in dai akan wannan ne baba duk abin da kake so ka zo da hi matukar ina da iko zan yi amma wannan ba zan yi ba in haife ka ka ce ba za ka man ɗa'a ba ba za ka yi abin da na saka ka ba ka ce lalle ba ba kai ka haife na amma ba kai ka halice ni ba ba haka ne jama'a ko ba haka ba kai ka haife na amma ba kai ka halice ni ba don haka wanda ya halice ni ya hana ni wannan abin ba zan yi ba a buga a buga a ce kana da taurin kai a ce ka cika zafin kan addini a ce waye duk a gama surutu kana nan daram ina mai rantsuwa ma da Allah sai Allah ya bayyana a duniya tun kafin lahira cewa kai ne sama da mahaifinka wallahi ina so ku gane addini yana ɗaukaka mutum sama da kowa idan ya tsara mutuncin shi kuma yana don kwafar da darajar da ya mutumin da ya fi kowa daraja a duniya idan ya ƙi addini ina fata kun gane idan kai addini kana ƙarami sai Allah mai da kai babba kana ƙasƙancacce sai Allah mai da kai ɗaukakakke kana nan ba kowa ba sai Allah mai da kai kowa idan ka ƙi addini kana nan da daraja da kambi da wane ne da yan igiya ɗaya da wuƙa ɗaya da kaki ka duk sai Allah ya watsar da su wallahi tallahi ka dawo ƙasa ka zama mara mutunci saboda ka ƙi addinin Allah kana ga wani sahabi mahaifiyarsa ne ta ce ya fita a addini ya ce ba zai fita ba ta ce to zan daina ci in daina sha har na mutu da yunwa a dinga zaginka a cikin larabawa ana cewa ku dube shi ku dubi wanda uwarsa ta mutu saboda yunwa ya ƙi mata biyayya saboda a wannan lokacin a ce mahaifiyarka ko mahaifinka ya mutu saboda wani abu da ka ƙi masa abin kunya ne a cikin larabawa amma me ya faru kwanan farko ta kita ci abinci na biyu ta kita ci na uku ta ce a kira mata shi aka kira ta ce wane yau kwana na uku ban ci komai ba ban ci ba ban sha ba kuma saboda kai ka ce sai ka bi annabi muhammadu ni kuma na ce ba za ka bi shi ba in fa kaki abin da na ce maka to zan mutu sai ce mama zan yi magana ta ƙarshe akan wannan matsalar da muke tattaunawa da ke ta ce ina jin ka ya ce na rantse da Allah da a ce rayukanki guda ɗari Allah ya zuba miki ɗari ka san dai kowa rai ɗaya yake da biya ko ya ce a ce rai ɗari kike da shi kuma Allah ya mun kashafi ya nuna mun su ga sunan su ɗari a cikin ƙirjinki sannan Allah ya nuna min ga mala'ika na zare su ɗaya bayan ɗaya suna tafiya suna tafiya suna tafiya har ya zama saura ƙwaya ɗaya dal ya ce wallahi ina kallo za a zari hiki mutu amma ba zan bar wannan addinin ba ta ce haka ne ya ce ƙwarai da gaske ta ce duba bayan ƙyauren nan akwai kwanan tuwo a nan ɗauko min shi aka ɗauko kwanan tuwo aka ajiye mata ta ce kawo ruwan sha ta ce na ga abin naku ba na wasa ba ne garin ci abinci na in zauna lafiya an gane magana da kyau wallahi ta ta hankara abinci mala ta ce ka je kai addinin ka na haƙura ta ce abin naku na ga alama ba na wasa ba ne jama'a sai na abubakar fa duk sahabban annabi muhammadu ba wanda ya kai shi haƙuri da karamci kwanan nan na ji wata lacca a gidan wani talabijin daga cikin gidan talabijin na sunna da ake sa karatutuka ina zaune sai na kama sai na ga malam daurawa an gayyace shi wani masallaci a abuja zai yi sunan masallacin masjidu abubakar abubakar ne siddiq sai aka ce to zai tarihin sayyidina abubakar da ya zo farkon abin da ya fara magana malam daurawa allah ya saka mishi da alkhairi ya ce duk sahabban annabi muhammadu ba a yi sahabi mai haƙuri da kawaici da kamewa irin sai na abubakar mutum ne mai kamewa mai kau da kai mai haƙuri mai juriya amma wallahi duk da haƙurin abubakar da kamewarsa akan addinin annabi muhammadu sanda ya gaura baban shimari jama'a gaura mishimari ya yi wallahi ai idan kawayi gari akwai abin da yake gaba da addini a gurinka wallahi ka gama lalacewa na rantsi da Allah ka gama ɓalɓalcewa wallahi duk lokacin da aka ce musulmi yana da abin da yake gaba da addini a gurinsa ya fifita wani abu sama da addini wallahi wannan mutumin ya lalace abubakar duk da kunya da yake da ita baban da kansa ya ce ban zan iya tuna ranar da na ɗaga kai na kalli abubakar abubakar ya kalle ni ido da ido muka haɗa ido ba ya ce ba zan iya tunawa ba saboda tsabar kunya da girmamawa abubakar ya zo gaban babansa sun koyar da kai yake haka yana magana yana to baba to shi kenan to in Allah da za a yi haka ai ka san akwai irin waɗannan mutanen ku wanda tsabar kunya wallahi iyayensu ba sa iya haɗa ido da su to abubakar haka yake amma wallahi akan addini ya gaurawa baban mali ka je ka bi tarihi Allah ya sa mu dace Allah kuma ya dora mu akan daidai Allah ya sa addini ya cece mu da haka yake cewa fa bidhalika yasirul kafiru musliman da addini ne da wannan kalma ne kafir yake dawa musulmi wal aduwu waliyan da maƙiyinka ya dawo maka menene masoyi wal mubahu damuhu wa maluhu ma'asumad dami wal mali mutumin da da jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta yana shiga wannan kalma yana karɓarta sai a ce da jininsa da dukiyarsa sun zama haramun kataba haka ne ko ba haka ba amma da ya halatta amma yanzu an haramta maka malam yace thumma in kana zalika min qalbihi to idan kuma wannan la ilaha illallah ta shiga zuciyarsa ta raraki zuciyarsa ta kwakwali zuciyarsa ta samu ta kane kane ta bare bare ta baje baje a zuciyarsa faƙad da khalafil imani to a irin wannan lokacin ne za a ce mutum ya zama mumini an gane maganar da kyau ko idan kalmar ba iya baki ba ne a'a bayan bakin ta shiga zuciya ta yi kane kane yana iya komai akan wannan kalmar suna iya ɓatawa da kowa akan wannan addini yana iya haƙura da komai ne a addinin nan yana iya sadaukar da komai don wannan addinin to a lokacin za ka ji mutum ya bar matakin musulmi ya koma matakin mumini na fata an fahimta yasa malamai suka ce a musulunci ba a cewa wani mu'mini ne wannan a bar tsakaninsa ne da waye da Allah saboda shi imani yana da alaka da menene zuci sai dai za a ga alamunsa a ayyukan mutum da yanayinsa da harkokinsa da shigarsa da fitarsa da mu'amalarsa da abin nan ɗinsa za a ga lalle wannan mutumin mutum ne a cikin musulmai na daban ne to amma duk da haka malamai suka ce ba za a ce mu'mini ba ne domin Allah shi kaɗai ne ke da hangen zuciya ya tabbatar da cewa wani mumini ne ni da kai ba ba mu wannan damar ba an gane maganar da ke ku yanayinsa amma za ka ga yana bambanta za a ga mutum ne mai san addini yana san addini yana kishin addini yana kishin addini yana ƙaunar musulunci da musulmi yana baƙin ciki da takaici idan ya ji inda matsala ta samu addini ko ya samu wani musulmi wannan na daga cikin alamar mutum mumini ne alama ce amma ba za ka kira shi mumini ba musulunci da yadda a ba da sunan mu imani ga mutum ba sai dai Allah ne ya kira shi yanzu kaga sahabban annabi muhammadu duk muminai ne saboda Allah ya kira su da muminai fi gairi ma aya wa fi gairi ma marra amma mu a yanzu ba wani nassi da zai zo ya nuna wane ko su wane muminai ne don haka sai mu ta aiki don Allah ya karɓe mu a matsayin meye muminai amma ya zama mun ayyanu a matsayin muminai babu wannan ya gama gaskatuwa kan sahabbai saboda Allah ya faɗa cikin Qur'ani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi amma akwai alamomi da ɗan adam zai dinga aikata wanda ko baka kira shi ba za ka ga dai alamun shi a cikin musulmai na daban ne dama mataki ne guda uku al-islam al-iman sai al-ihsan sun zo duka kuma a cikin hadisi na fata an fahimci magana sun zo duka a cikin hadisi mutum ya zama musulmi idan ya dage ya dage ya dage sai ya kai matakin imani idan ya dage ya dage ya dage sai ya kai matakin muhsini to daga lokacin ne idan mutum ya kai wannan matakin na muhsini wato malam za ka ga rayuwarsa wato ta bambanta da ta kowa ka ga rayuwarsa ta bambanta da ta kowa yanzu bari ba ku misali akwai wani yaro kwanan nan da aka da ya tsinci naira miliyan nawa goma sha biyar ko sha takwas ko yauwa sha biyar a cikin keke na ɗinsa ko yaron nan keke na ɗin da yake hawa ma haya yake soja ne ya haɗa balans ya kai ya ajiye gobe da safe a ƙara bashi tabbatacce ne ya nuna ba mawadaci ba ne haka ne ko ba haka ba amma da aka manta kudin nan ya ɗauko kudin nan a kwali jama'a ya tafi gurin hukuma yana ta cikiyar mai kudin nan mai kudin ma ba ɗan ƙasar ba ne ɗan gane ne farko mahaifiyarsa ya kaiwa ku ɗan cadi ne ko mai kudin ɗan cadi ne wannan ina so ɗan baku misali ne don ku gane me nake so in faɗa aka zo aka nemo mai kudin nan aka zo aka danka masa kudin nan don Allah kwatanta kanka da wannan yaron kuma ka kwatanta kai din nan yadda baka da shi bige-bigen nema kake yi kuka zo kuka yi katabus kuka yi karaskiya ina fata an bayyanci magana to to kaji a gidansu ma yaron ba abin da za a taɓa dafa a ranar amma haka ya ɗauki kuɗin nan gaba ɗaya ƙwanjala bai taɓa ba ya je kai mai su yanzu dan Allah wannan yaron idan ana neman musulman kwarai alama ta nuna wannan musulman kwarai ne ko ba musulman kwarai ba ne addininsa ne nuna masa wannan abin haramun ne ba nasa ba ne bai halatta ya ci ba don haka marmaza ya nemo mai shi a daidai lokacin da wani idan ya samu wannan to ta faɗi ga sassa kaga kai da kanka ka san musuluncin wannan yaron da musuluncin wancan akwai bambanci haka ne ko ba haka ba to wannan karamin misali ne kawai karamin misali haka wata mata kwanakin ba a lokacin aikin hajjin nan wata yar zamfara ne ko na jin ko yar kebbi ne yar zamfara ne ita ma daloli na ba kwace ma a zamfaran ko a malam salihu ka ji tsoron Allah dan an ce ba zan fariya ta yi abin alheri kai kana ba kano ba ka yi ba ka dage kai ma kawai wai wai ba kuwa ce wai hiwaye zai bai zan fari zai aikata haka ba wallahi malam matan nan ita ma daloli ta tsinta da aka lissafin su kusan miliyan nawa su ma miliyan 60 da wani abu 60 miliyan kuma dalolin fa da suka kai miliyan 60 za ka iya sasa aljihun nan wani ma bai san ka saka su ba kawai ka je ka daga fulo ka saka kai ta zarowa kana canjawa kana ba wadaka amma wallahi matan na haka ta ɗauko ta taho hukumar alhazai ta zo ta ce ta kunci kuɗi masu kaza masu kaza masu kaza ta miƙa to bari ku ji shi Allah da ke ba a zalimin bawa bane idan ka ƙi haram sai Allah ya baka halal ɗinka yanzu yaron nan idan ka ga gudunmuwa da ake ta kawo masa ni dai ina ji a jikina akwai yiwuwar yaron nan ya iya mallakar sama da abin da ya tsinta ya dawo da shi saboda na ga wasu gwamnoni guda biyu ma sun ce su masa alheri kuma haka ake so in an samu mutumin arziki ya yi abin alheri to a yi ta a tallafe shi a agaza masa ta yadda zai zama izina ga wasu su ma su yi irin haka idan haka ta same su sannan kuma a ƙarfafi yaron nan akan abin da ya yi don haka an naga an bai sabuwar keke nafe naga an bashi buhunan shinkafa da siga da katon katon din taliya da makaroni naga an bashi kuɗaɗe ko jiya naga wani ya aika masa da naira miliyan biyar na Allahu akbar to kaji to Allah ya bashi biliyan goma sha biyar tunda ya mai da miliyan sha biyar na fata an fahimta na eh ba a riga yake ba ai wallahi tallahi kwaman da Allah ya saka ma da alheri imanin ba wai tsabar gemu ne Allah ya saka gemu sunnar manzan Allah ne da ɗagaggen wando ba na rantse da Allah kana ganin wani kana raina shi Allah idan wani abu ya faru na addini zaka sha mamakin irin kalar imanin da yake da shi a zuciyar shi ai annabi da ya ishara ai maganar hadisin ingantacce ne cewa imani na cikin zucin ba maganan wasa ba ne wasu ne suke ɗaukar ta suna shegantaka da ita amma asalin maganar magana ce ta gaskiya hadisin manzan Allah ne ba a gane mumini da rigarsa ko da maganarsa ko da yanayinsa da shakalinsa ba da haka ake gane mumini ba ko mai kokari ba a takawa hahuna jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to sai kaga wanda baka yi tsammanin zai yi ba a to ai ya ishe mai izina yaron da gidansu ba a yi girki ba a ranar ya tsinci wannan kuɗin kuma ya dawo da su kuma abin da zai baka mamaki maimakon da ya kai wa mamarsa su haɗa kai da babansa ce kawo na da uwar da uban duk ashe mutanen kirki ne suka ce a tattara kuɗin a mayar da a je a yi cikiya a nemo mai shi kwanansa biyu kafin ma a yi iso hannun mai shi aka haɗu da shi ya je ana cikiyar mai kuɗin ka gani ko masha Allah eh ah, gashi nan alheri yana ta zuwa masa yaro yayi zama- yayi abin alheri malam malam to da irin wannan ne kake gane karfin addinin da ke zuciyarka ina gaya muku saboda haka wallahi kun ga rayuwar nan in dai a- mutum ba shi da addini wa alaikum salam ba maryam an, an zugo ka ko eh eh na sun karin Allahu akbar wallahi ba dan kaɗan ba ana ta kariyin labarinsa ko ta ina saboda abin kirki kwaya ɗaya da yi da ba wanda ya san da yana ta gararan ba da ke kanafe yana ta tukawa wallahi duk inda kake ka rike addini kuma abin da duk yake haramun ka ƙetare masa abin da Allah ya ɗora ma ka yi daidai gwargwadon iyawarka kuna ga wata yarinya yar talla ne kwanakin baya aka ɗora ta a social media ta ajiye abin tallan ta zo tana sallah wata mata ta zo wucewa ta ganta ta tsaya sai da ta idar da sallah ta ce mata baiwar Allah ina kayan tallan ta ga kayan talla kwata-kwata bai wuce na 450 ba abinda ta kasa a kan tire din amma ta haƙura ta tsaya tana sallah ga wani can da shago kayan kusan miliyan 100 jama'a haka ne ko ba haka ba yana da abin da duk yake bukata amma lokacin sallah ya yi yaƙi mai yaƙi ya tsaya ya sallah amma mai kayan da ta kasa na naira 450 ta yadda Allah ne ke bayarwa ta haƙura ta ajiye tire din ta yi alwala ta zo tana sallah amma fa gawa na miliyan ɗari ya mallaka har yanzu yana ga ya tafi ya sallah za a ɓata masa lokaci zai rasa wani abu ita ma wannan yarinya aka zo aka yi mata goma ta arziki ku dinga taimakon wanda suka nuna su na gaskiya ne na Allah ne su saboda na farko taimaka musu yana daga cikin kai ma kana son Allah domin kana son wanda ya nuna son Allah ku dinga taimaka musu kuma wannan fa ba karamin yada musulunci bane fa yake yi fa a dalilin wannan akwai wanda wallahi za su iya musulunta yanzu mu kaddara mai kudin nan ka kaddara ba musulmi bane wannan abin zai iya sa ya musulunta wallahi dan irin wannan ta faru da wani shi ma ya tsinci wani abu ya kira mai abin ya ce masa ga abin ka ya ce "Ah." ya ce amma shi kai waye ne ka ya ce suna nawa ne ya ce "Ah." ya ka tsinci abu kuma ka samu damar riƙewa ba za ka riƙe bai ta ai addini na ya haramta min cin wannan ya ce wani addini kake ya ce musulunci ya ce mu je ka kai ni inda ake musulunta a dalilin haka ya musulunta ku yada addini da ɗabi'unku da halaye na musulunci wanda ya karantar da mu wannan na daga cikin abin da yake tallata addinin musulunci a cikin al'umma Allah ka shiryar da mu maganganun suna da yawa na ga har malam Aminu ya fara daga hannu lokaci ne ta da haka yace thumma in kana zalika min qalbihi idan ya zama wannan abun har cikin zuci yake faqad dakhala fil imani to wannan mutumin ya shiga cikin da'irar imani wa in qala hu bi lisanihi duna qalbihi idan kuma bakinsa ne yake bayyana haka abun bai ratsa zuciyarsa har can ba wa huwa fi zahiril islami duna batinil imani to wannan yana cikin zahirin musulunci amma ba za a ce masa mai imani ba sai dai a ce musulmi ne zahirinsa ya bayyana hi musulmi ne amma ba za a ce masa mai menene ba mai imani ba za mu dakata a nan za mu tashi wa qawluhu li mu'adhin falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi da bincike Allah ya fi mana kafin na tsaya a kafin na tsaya a ina ƙara sanar da mu cewa cikin iyawar Allah a mun samu a kyautar mashin daga sanata sa'idu ahmad alkali wanda shine minista na transport wanda ya bawa ɗaya daga cikin limaminmu wato shine ainihin wato malam yusuf mamadiyo muna addu'a Allah ya saka wa sanata sa'idu alkali da alheri kuma sanata ba wannan karan bane mu dai a tsakaninmu da shi musamman ni ina cikin mutanen da sanata yake mutuntawa kwarai da gaske yakan ba mu kayan abinci nan mu zo mu raba na san kun sha ji ina sanar da ku cewa sanata ya turo kaza a raba ya turo kaza a raba ya turo kaza a raba wannan ba da ba ba, ba wai aikin sa ne wanda yanzu ya fara ba ni dai a alaka ta da shi ya sha bana abubuwa mu kawo masallaci su kwamanda su baban maryam su ainihin wato Umar Alhaji Umar manajan alheri su malam Aminu su malam Usman da sauran wanda muke tare da su a wannan guri su shaida ne Allah shi ne babbar shaida cewa wannan bawan Allah yana kulawa da mu kuma yana taimakon mu yana kawo ayyukan alheri da abubuwan alheri ta hannun mu bari in faɗa muku abin da ya nan kurkusa kafin wannan abun musamman ya kira ni ya ce a zo a saka sololi guda takwas a wannan masallacin ina jin kwamanda haka aka yi ko daga baya sake karo mana aka zo aka saka su a nan gurin aka haska wannan guri Allah ya saka mihi da alkhairi daga baya ya kare kira na yace in gaya wa malam Musa Adam zai sake kaiwa masallacin sa na Federal Locus masallacin Alhaji Ahmadu Haruna na kira malam Musa malam Musa ya maraba malam Musa ya ji dadin wannan abun domin wallahi har yace min don Allah na zo gida in kira sanata in hada shi da shi a waya ya masa godiya ya ji daɗi ba ɗan kaɗan ba so yana mutunta mu yana kuma mutunta al'amarin da muke kai na da'awa muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sannan yanzu haka ya karɓi sunan ɗaya daga cikin 'yan hizbar mu an tura masa zai sama masa aiki da izinin Allah muna tsammanin immigration ko wani a makamancin haka Allah ya saka masa da alkhairi sannan na biyu akwai kayan abinci da ya alkawarin zai raba a ƙarshen watan nan kuma ya ce muna daga cikin wanda zai bawa kaso mafi tsoka insha Allah ta'ala da haka muna jira Allah kai mu ƙarshen wata lafiya Allah kuma ya kawo mana mai yawa wanda za mu raba wa al'umma su shaida insha Allah ta'ala eh alhamdulillah alhamdulillah da subhanallah wato wato Abdullahi tun da ya dauki alhamdulillah sai yake ga kawai ai ta alhamdulillah subhanallah saura zo ayi kuma ka dauko subhanallah Allah ya saka ma sanata da alheri Allah ya kara wa minista lafiya mu dai mun sani wannan ministirin da izinin Allah za ta amfanar da al'ummar jihar Gombe insha Allah ta'ala saboda tun daga yanzu kafin ma a fahimci ina ya dosa a ofis din har ya fara kawo mana abubuwan alheri to nan da shekara hudu ba mu san iya abin da za mu amfana ba muna addu'a Allah ya taya shi riko kuma Allah ya kiyaye shi daga dukkanin wata fitina Allah ya sa aljanna ta zama koma za mu dakata a nan insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullah sai a kira sallah